لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته saduwa a wannan safiya ta sha uku da watan sha'aban jira a sallallahu alaihi wasallam ta fi da ɗari hudu talatin da shida wata ranar sai daidai da talatin da ɗaya da watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ta miladiya za mu tashi darasi na bakwai a cikin karatunmu na alfiyatul iman suyuti a ulumin hadith za mu tashi matsala wata take a kan bayanin a islamin hukunci a kan hadisi da cewa hasanu ne na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسألة الحكم بالصحة والحكم على متن رواه الترمذي واستشكل فقيل يعني اللغوي ويلزم وصف الضعيف وهو مثل له
مرحلة malam ya ce wannan matsala akan zance ne akan aljamu bai na sihhati wal husn a hada hukunci kan hadisi daya da sifar istilahi guda biyu a ce alhusn wanda yake alhusn hukunci ne akan hadisi as-sihha hukunci ne akan hadisi kuma a cikin tahririn mu mun ce alhasan shine wanda yake a ya kusuri ga martaban asabi to me za a ce akan hadisi daya a hada masa hukuncin hadisai hukuncin da ake hukunci guda biyu hadisi guda daya wanda wannan wari ya zo a cikin maganganun malamai to shine matsalar da zai bahasin ta kenan a nan wajen inda kun san dama shi wannan littafi shi istila musallafin hadis yana sanar da mu ne yadda za mu yi ta'amuli da yadda malaman hadisi mutaqaddimuna suke amfani da waɗannan mustalha saboda abu ne wanda suka yi shi da ilimi don haka dole a yi hariri a san me suke nufi ba kawai magana ce suke yi magana da ake a cikin jarida al'ukmu ne ala matnin rawahu tirmidhi wastushkila al-hukmu bi-sihha wal-husn hukunci da asiha inganci wal husn da cewa hadisi hasan ne alamatni ya tabbata akan matni wato wannan ibarar ta zo wannan shine khabar din alamatni shine khabar din al-mubtada wanda yake shine al-hukmu bisihhati wal husn alamatni ay ka'inun alamatni ya tabbata akan matani rawahu tirmidhi wanda imamu tirmidhi ya ruwaito shi a wastushkila an ga ishkali a cikin wannan wato malamai sun ce akwai mushkila a cikin wannan wannan ibarar to na farko wannan ibarar ta hadisi daya a mata hukunci da a ce hasanu sahi a wanda ya shahara da tirmidhi imamu tirmidhi shine ya shaharar da shi shine yake yawan amfani da shi amma ba shi kadai ne yake faɗa ba an sami wannan ibarar a maganar Ali ibn al-Madini da Yaqub ibn Shaiba da al-Imam al-Bukhari a cikin al-Ilal na Tirmidhi wanda ya a ƙarshen littafinsa al-Jami'u Sahih akwai hadisai wanda ya tambayi Bukhari hukuncin su sai ya ce masa hadithun hasanun sahih saboda haka Tirmidhi bai kaita da wannan ba sai dai ya fi kowa amfani da shi shi ya shahara shi har ma ake ganin ake danganta shi ake danganta ta ga shi shi kadai to yace wastushkila an ga iskali a cikin wannan menene iskali iskalin shine mun yi tahririn alhasan da cewa shine wanda ya zamanto kasir ga barin martabar as-sahih da bai kai darajar alhadithus sahih ba to don haka ka hada hukunci akan hadisi daya da kusur da tamam tanaqub ne ko ka ce bai kai sahihi ba kuma ka ce sahihi ne shi yasa sai aka ce wasu tushkila an ga an ga iskali a cikin wannan malaman hadisi sun ga iskali a cikin wannan to shine suka bazama wajen bayanin zadda za a fuskantar da maganar tirmidhi domin suna ganin kan cewa ai wa'annan mutanen ba dakikai ba ne yadda ba za su gane cewar ba za a yi jan'i tsakanin alƙasir wa tam ba saboda haka dole sai a yi ƙoƙari a yi a fuskantar da maganar malamai a bisa fuskantar su na ganin sharhin ku dukkanin ku min hajji zawin nazar kuke da shi waɗansu ba su da wannan sharhin to na ganin sai ku sai ku takaita da kawai sharhin abiyat din da muke in banda haka da da na yi tunanin mu kamar yadda muke a maraki rinka karanta sharhin duk da yake yan ta'alikat ne eh to shi kenan to in haka ne kam sai ku rinka duba mu rinka karanta sharhin ina ganin zai fi fa'ida haka eh na'am yace al-hukmu bi sihhati wal husni ma'an ka gani karanta malam salisu
الحكم بالصحة والحسن معا والحسن ديكو نعم والحسن معا وكذا الغرام وكذا الغرابة حكما ما الغرابة يتي حسن صحيح غريب مم.
على متن واحد أي يا تبتا أكن متني قدات أيا فهذا حديث حسن صحيح هكذا الترمذي يكن في هذا حديث حسن صحيح رواه أي.
ذكره الحافظ آه.
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ثورة بن سورة السني الترمذي واتو متني دا محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي يرويتوشي في جامعه littafinsa aljami وكذا غيره hakanan ma waninsa daga cikin malamai كعلي بن المديني kamar Ali ibn al-Madini Ali ibn al-Madini cikin a a a tabakan malaman Imam al-Bukhari cikin malaman Imam al-Bukhari
ويعقوب da بن شيبة Yaqub ibn Shayba a tabakan Imam al-Bukhari
وأبي علي الطوسي wa Abi Ali al-Tusi Abi Ali al-Tusi yayi littafi al-Mustakhraj akan Jami' at-Tirmidhi Eh, Mustakhraj at-Tusi wanda malamin mu Sheikh Anis ibn Tahir ya ta hakikin sa yana nan an buga shi fi sitta mujall ina jin sitta mujalladat na'am إلا أن الترمذي أكثرهم عملا بذلك illa anna tirmidhi aktharuhum amalan lidhalik duk ya fi su amfani da wannan istilahin
وهو مما استشكل yana daga abin da aka yi iskal istinka- istishkalin sa قديما وحديثا tun da da kuma ma yanzu لأن الحسن كما تقدم بي- domin alhasan kama taqaddam بيان kama taqaddama bayanuhu kamar yadda bayanin sa ya gabata قاصر على الصحيح bai kai sahihi ba فكيف يجتمع بين إثبات القصور ونفيه fi hadithin wahid saboda haka ta yaya za a hada tsakanin tabbatar da kusuri da kore shi a cikin hadisi guda
وقد جهد wa qad jahida an-nuzar وقد جهد النظام malamai masu bincike sun yi kokari في الجواب عنه a wajen jawabi akan wannan وذكر كل واحد أنه أجود ما عنده kowanne ya ce wannan shine mafi kyan abin da yake wajensa annahu ajwadu ma indahu
ثم تعقبه بعض من جاء بعده sannan wani wanda zai zo sai kuma ya masa ta'aqubi ya ce a ba haka bane كما kamar سترى yadda zaka gani قال بعض المتأخرين waɗansu daga cikin malamai almutaakhiruna suka ce الحق أنه لا يأتي حل ما أعضل علينا إلا بجمع الأحاديث التي قيل فيها ذلك yace gaskiya babu abinda zai zo mana da sincewar abin da ya kullu a gare mu abin da ya zamanto wa- wato ya rikita ya zamanto mu'dal al mu'dal shine abin da yake wato ya gajiyar da mutane wajen samun mafitarsa to ba abin da zai mana maganin wannan illa bi jam'il ahadi allati fiha zalika wanda yake a cikin su akwai wannan a tattara dukkan hadisan da aka ce hasanun sahih ko hasanun sahihun garib duk a tattara su sai a yi dirasa
ثم جمع طرقها ثم jam'u turuqiha sai a tattara dukkan asani din wannan hadisai ثم النظر فيها sannan a yi bincike a kai ولا ينويه بها إلا الناقد babu wanda zai iya miƙewa ya yi wannan illan naqid sai wanda yake mai jinjina mai bincike mai zurfi a cikin hadisai النبل al-mubriz wanda yake ya bayya wanda yake sananne mabayyani من الكفار daga cikin al-huffaz daga cikin manyan malaman hadith فمن لنا به في هذا العصر ina za mu samu irin wannan a wannan zamani
وأنه قد نيت بال- بالعيوط ونحن بمنقطع السرية as-surayya السرية wannan masal ne ya kawo wato a rataya a a al'uyuk ban san al'uyuk din nan ba duba wani a cikin bari mu duba a cikin alkamus wannan masal ne الأيو- الأيوق كوكب آه، بحيال الثريا إذا طلع علم أن الثريا قد طلعت Eh, sunan sunan tauraro ne da yake kusa da a thurayya in ya fito an san thurayya ta fito to wato a- an rataya abu a can mu kuma muna can inda thurayya take karewa wato in ta- in- kaga in thurayya ta faɗi shi tuni ya riga ya faɗi kenan saboda haka ina zamu kai masa wallahu almusta'an Allah ya ba mu di- Allah ya taimake mu na'am na'am وقيل في الجواب عنه أو قال ابن السلام إنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك يعني أن يريد بالحسن Ah, ba- bari mu karanta baitin tukuna sannan sai mu shiga sharhin faqila ya'ni lughawi wa yalzamu wasfu ad-da'i- wa yalzamu wasfu ad-da'ifi wa huwa nukrun lahum faqila daga cikin jawabin da aka faɗa shine ana nufin wai ya'ani al-lughawi abinda yake nufi da cewa hasanun sahih hasan din nan yana nufin hasanun lughawiyan ba hasanun istilahiyan ba saboda haka wato hada hadithun hasan wato ma'anarsa kyakkyawa ce wa yalzamu to abinda zai lizimta ma wannan taujihin shine wasfar da'if ai za a iya sa- za a iya samun alhadith da'if shi ma a- lafazinsa kyakkyawa ne a ce masa hasan kenan wa huwa nukrun lahumu wanda yake ko wannan abu ne wanda yake munkar lahumu ai li ahli alhadith abu ne wanda yake abin ki a faɗi abin da yake a ɗauki istilahin su wanda yake yana kore sifanta hadisi da da'if amma a ce hadisin da'if kuma a ce hasan ai hasanun fil lab wannan munkar ne wannan raddin a wanda ya faɗi wannan jawabin na cewa yana nufin alhusnul lug a wato alhasan lugawiyan ibnu salah ne mai muqaddima wanda kuma ya masa raddi ibnu daqiq al-eid a cikin al-iqtirah na'am mu karanta sharhin
فقيل في الجواب عنه na'am sai aka ce a cikin jawabi akan wannan أو قال ابن السلام ibnu salah ya ce إنه غير مستنكر ba abin ba abu ne wanda za a yi inkari ba أن يكون بعض من قال ya ذلك zamanto sashin wanda ya faɗi haka يعني أن يريد بالحسن yana nufi da alhassan معناه اللغة ma'anarsa ta lugha وهو ما تميل إليه shine abin da rai take karkata ya zuwa gare shi ولا يأباه القلب zuciya kuma ba ta kinsa دون المعنى المثل ba ma'ana na istilahi ba wanda muka yi tahririn sa allazi nahnu نعم bi sadadihi wanda muke bayanin sa anan
قال المسلم ما قال المصنف الامام ال- آه، السيوطي yace فما وقع لابن عبد البر في حديث معاذ مرفوعا kamar yanda ibnu abdul bar ya fada ya ya abku gare shi a wajen hadisin mu'az marfu'an
تع- آه، تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح إلى آخره كن يمي إلمي domin neman saninsa tsoron Allah ne a a- koyarsa tsoron Allah ne neman sa ibada ne alhaditha bi qulihi karanta hadithan har karshen sa ibn abdul bar a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi ya yi wannan maganar da ya kawo wannan hadisin ne ibn abdulbar ya ce قال هذا حديث حسن جدا hada hadithun hasanun jiddan haka ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa da gaske walakin laisa lahu isnadun qawi amma ba shi da wani isnadi mai karfi to kuma ya za ya zama hasan to saboda sai aka ce ibnu abdul yana nufin wato lafazin dan ka ji yanda in ka ji hadisin kana ji ma sai ka ce wannan hadisin marfu'i ne yanda aka kawo abin nan din فأراد بالحسن yana nufi da alhusn حسن اللفظ yana nufin cewa ai husnul lafzi kyakky- wato kyawun lafazin لأنه من رواية موسى البلقاوي domin hadisin yana daga riwayar Musa al-Balqawi وهو كذاب wa huwa kazzab kazzab yayi ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam nusiba ila al-wad'i an dangana shi zuwa ga kirkiro hadisi عن عبد الرحيم daga Abdurrahim al-Ami وهو مكذوب wa huwa matruk shi kuma matruk ne saboda haka kaga ina za a ce wannan yana da isnadi to mhm
ولكن يلزم على هذا wa yalzamu walakin yalzamu to amma abin da zai lizumta akan wannan ala hadha al-jawab akan wannan jawabi كما قاله في دقيق العلم kamar kan da ibnu abdulqiq al-eid ya faɗa وصف الحديث الضعيف a to sai a sifanta sai ga sai a sifanta hadisi wanda yake da'ifi ne بل والموضوع bal hadisi ma wanda yake mawdu'i ne إذا كان حسن اللفظ idan kana hasana idan kana hasana lafzi idan ya zamanto lafazin sa kyakkyawa ne لأنه فسحة bi annahu hasan a ce hasan وهو نكر shine a wato shine wannan ilzam ne Eh, ilzam ne wa huwa nukurun ay munkar نكر لهم lahum ai lil ulama a wajen malamai wannan abin ki ne ba su yadda ba saboda ka ko da in aka lizimta an kace to nayi iltizami menene ya ce to ai wannan munkar ne wajen malamai wato da ma za ka yi iltizam din in aka ce wa huwa yalzamu ai maka ilzami ka ce to iltazamtu naji haka din ne ya ce to ka lizimci abin da yake munkari a wajen malamai ba karbabbe ba
بل لا يقوله أحد من المحدثين ba wani daga cikin malaman hadisi da yake faɗin haka إذا جروا على اصطلاح idan suka tafi akan istilahin su
وقيل to عليه kun ji jawabi na farko ko jawabi na farko na ibnu sala kun ji raddi kuma akan jawabin nasa wakila wakila bi'tibari ta'da- ti- bi'tibari ta'dadi sanad wa fihi shay'un haythu wasfun manfarat wakila qawli na biyu kuma aka ce bi'tibari ta'dadi sanad ana faɗin haka ne da la'akari da ta'addudin isnadi isnadi sama da ɗaya ya zo akan hadisin saboda haka sai aka ce hasanun bi itibari isnad sahihun bi itibari isnadin akhar wa fihi shay'un to shi ma a cikin wannan jawabin akwai wani abu haythu wasfun man farad yayin da aka sifanta wanda yake da isnadi guda daya aka sifanta shi da wannan ko ba haka ba idan yace hasanun sahihun gharib ko hasanun sahihun la na'rifuhu illa min hadha alwajh kaga ina ta adadul isnad ko saboda ka kaga shi yasa yace wa fihi shay'un a cikin wannan jawabin ma akwai abun fada na'am wakila وقيل kuma aka ce وقال ابن ai السلام wa qala ibn salahi aidan ibn salah ya kawo wani jawabin duk da haka وتبعه النووي al-imam an-nawawi ya bi shi akan wannan jawabin almajirinsa إن ذلك باعتبار wannan istilahin bi itibari ta'dad sanad da la'akari da idudduwar isnadi ne بل لا يقوله أحد من المحدثين fa idza rawa al-hadith fa idza ruwiya al-hadith روي الحديث in aka ruwaito hadisi da بإسنادين isnadi guda biyu أحدهما حسن ɗayan su hasan والآخر صحيح ɗayan kuma sahih است- استقيم استقام.
استقام أن يقال فيه innahu hadithun hasanun sahih to kage yayi zai zai- zai dace zai tsaya in aka ce innahu had- hadithun hasanun sahih ko ba haka ba ba iskali a wannan أي أنه حسن بالنسبة إلى إسناد wato hasan ne da la'akari da isnadi صحيح بالنسبة إلى إسناد sahihi ne da la'akari da wani isnadi
وتعقبه أبو الفتح ابن دقيق ibn daqiq al-eid abul fath al-ya'muri har ya- shi ma yayi ta'aqqubun wato yayi raddi akan wannan jawabin لأنه بقي da da فيه cewa akwai abin da yayi saura fi hadal jawabi a cikin wannan jawabin akwai abu minal shay'un minal gubar wani abu dai wanda yake na wato kura sai yanzu dai akwai abin fada na'am akwai sauran rana a kama kamar yadda hausa za su ce eh.
haitu wasu wa haitu wasu bi zalika wa haisu wasfun bi zalika yayin da sifantuwa da wannan sifa na hasanun sahih wa qa'ati man farada a cikin abin da yake fi man farada alhad- hadisan da suke an kadaitu da riwayarsu ay al ahadith allati qila fiha wato hadisan da aka ce haka aka ce musu hasanun sahih ma anna laysa laha illa ma annahu laysa laha illa ma kharajun wahid bayan ba su da isnadi sai guda daya to ya za a yi da nan wajen kaga jawabin bai zamanto a bai zamanto jami'i ba ko bai zamanto jami'i ba tunda wani ya fita ya kafa shiga
كحديث الترمذي من طريق العلاء misali hadithu tirmidhi min tariq al-ala ibn abdurrahman عن علي an abihi daga abdurrahman maula al-khuraqa an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu
إذا بقي نصف شعبان فلا تصوم إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا إن شعبان يا زمن تو سورا سورا ربنسا تو كده في أزل wannan hadisi ya shahara turmidi ya ruwaito shi kuma mai turmidi ya ce a kansa وقال ya ce a kansa hasanun sahihun Mm.
لا نعرف إلا من هذا الوجه la na'rifuhu illa min hadha alwajh ba mu san an ruwaito wannan hadisin ba sai ta wannan isnadin
على هذا ala hadha اللفظ lafzi da wannan lafazi to saboda haka ka ga me yake nufi da hasanun sahih kenan a irin nan wajen in ka ce ma'anahu lugawi to kaga ya lizimta kan cewa ka ce alhasan akan abin da yake ba ma'anarsa ta istilahi ba in kuma ka ce yana nufin ne bi itibaril asanid guda biyu to nan ya ce maka isnadi ɗaya ne saboda haka me za a ce jawabi kenan na'am a wajen turmidi ya inganta a- a kuma duk da yake ko- a- wato wani yana daga is- hadisin da yake isnadinsa zahirinsa siha amma a, malamai sun yi hukunci a kansa bin nakara kamar su imam ahmad a, abdurrahman ibn mahadi da imam ahmad don har imam Ah- a, abdurrahman ibn mahadi ya ce ya hana a yi riwayar wannan hadisin saboda ya ci karo da hadisai waɗanda suke ingantattu bayyanannu shi kansa turmidi da ya ruwaito ya yi masa tawili ya ce ma'anarsa kada a cika sha'aban ana azumi ma'anarsa hadisin abi huraira da ya hana akan sadar da ramadan a sha'aban bi ramadan saboda haka shi kansa turmidi ya yi ma hadisin tawil amma a sahih hadisin akwai sabani fi raf'ihi wa waqfihi waɗansu sun ce marfu ne waɗansu sun ce mawquf ne ala abi huraira Ah, kuma daga al'ala ibn abdurrahman din aka samu sabani sun ya rawaito shi da hadisin ad-darawardi abdul aziz ibn muhammad ad-darawardi to shi kuma darawardi wani haka ya tirmidhi ya rawaito shi marfu'an amma aka tambaye shi akan hadisin yace qaulun abi hurairah ne saboda haka shi kansa aka samu sabani a kansa Ah, akwai ilal dai na hadisin amma abinda zan iya kiyayewa shine wannan magana ta Allah Abdur- al- al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi wanda Imam Ahmad ya ruwaito daga gare shi kan cewa ya kasance yana hana a yi riwayar wannan hadisi na'am
ونفعه بعضهم to waɗansu suka izar a waɗansu suka yi raddin wannan il- a, raddi da aka yi ma wannan jawabin لأنه إنما يقول ذلك مريدا مريدا تفاوض أحد الرواة
أحد الرواة تفرد مريدا تفرد أحد الرواة عن الآخر waɗansu suka ce a ai turmidi yana faɗan wannan ne kawai yana nufin ɗaya daga cikin masu riwayar sun yi tafarrudi daga ɗaya la at-tafarrud al-mutlaq ba yana nufin at-tafarrud al-mutlaq ba in yace la na'rifuhu illa min hadha al-wajh yana nufin da tafarrudin wan- wani daga cikin masu riwaya daga malaminsa ba yana nufin hadisin garibin mutlak ba ne eh kamar wannan yana nufin tafarrud wato tafarrud din al'ala ibn abdurrahman an abihi an abi huraira ba yana nufin kan cewar a wato wannan hadisin fard mutlak ne ga baki ɗaya ba babu ma'anarsa ko ta wani waje amma yanzu kamar wannan hadisin akwai hadisi da yake bada ma'anarsa idan ta safa sha'aban fala ta sumu akwai wani hadisi da ya bada ma'anarsa to shi ne to illa an aka ɗauke shi aka yi mata mutum wannan tawilin to alhada sai ya zamanto a wannan jawabin zai istiqama wanda yake shi ma ala ala anna fihi shay sai dai zamu zo akwai wani jawabi wanda wadansu daga cikin mutaakhirin ya kawo wanda wannan zai taimaka masa akan akan wato samun wannan shahidin zai iya taimaka ma wannan jawabin na tirmidhi na'am
هذا ويوجهه بالماهمة وحديث خالد الحلقاني بن الحذاء عن ابن سيرين عن ابي هريره يرفعه abin da yake bayyana wannan shine abin da yazo a cikin matanin a cikin matanin Tirmidhi na hadisin Khalid ibn al-Hadza Khalid ibn Mahran al-Hadza an ibn Sirin daga Muhammad ibn Sirin an Abi Huraira daga Abi Huraira yarfa'uhu yana ɗaukaka shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam man ashara ila akhihi bi hadida man ashara ila akhihi bi hadida wanda ya nuni ma dan ya nuna dan uwansa da karfe ila akhiril hadith
قال في حسن صحيح yace hasanun sahihun gharibun min hadha alwajh هذا الوجه Mhm.
واستغربه من حديث sai yace gharibun min hadith Khalid خالد la mutlaqan ba mutlaqal gharaba yake nufi ba
قال الحافظ العراقي al-hafiz al-iraqi yace وهذا لا يتمشى amma wannan jawabin ma ba zai miƙe ba ba zai tafi ba في المواضع التي يقول فيها a cikin wuraren da yake cewa a cikin su لا نعرفه إلا من هذا الوجه ba mu san wannan hadisin ba illa min hadal wajh الحديث المتحدث kamar hadisin al'ala din nan dan da yace la na'rifu illa min hadha al-wajh al-gharab al-mutlaqa yake nufi tafarrud dan al-gharab al-mutlaqa shine idan aka samu garaba fi asli sanad kamar wannan ba a san shi ba daga hadisi wani hadisi sai hadisin al'ala an abihi an abi huraira to wannan garabar mutlaqa kenan domin ma- ma'ana babu wanda babu wani sahabi da ya ruwaito wannan hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani tabi'i da ya ruwaito wannan hadisin daga abi huraira to wannan ku shine sifar al-garaba al-mutlaqa al-garaba fi asli sanad fi tarafihi fihi fi tarafihi alladhi fihi as-sahabi wannan ita ce al-garaba al-mutlaqa saboda haka hatta wannan kuskurimar da aka so a yi al-hafiz al-iraqi yace la yatamasha na'am to sai mu ga wani jawabin
وقيل أي wakila a jawabi na uku أو أي أجاب وأجابه دقيق a mu mu karanta matanin tukuna wakila ma yulfahu yahwi al-ulya fadhaka hawin abadan lid-dunya wakila waɗansu kuma a cikin jawabin suka ce ma yulfahu yahyi- yahwi al-ulya duk hadisin da aka samu yana kunshe da daraja wadda take al-ulya mafi ɗaukaka ta hibzi ta hadda فذاك حاو أبدا للدنيا فأي قنشي الدرجة الدنيا بالالتزام دولني saboda ka in ka ce hada hadithun hasa- in ka ce hada hadithun sahih to wato hasanun wa ziyada da haka ka ce hasan ne kuma sahihi ne ya riga ya kai hasan sai kuma ya karu daga hasan har ya kai ya zuwa ga sahih saboda haka in ya samu ad-darajatul ulya fa huwa hawul lid-dunya eh eh na'am ma yalfa ma ma yulfahu to ma talqahu a waƙila ma talqahu ya eh to shine ya- ba- babu laifi zai iya yi ma talqahu abinda ka riski hadisin da ka same shi ya hawi al-ulya darajar ulya to fa huwa hawin abadan lid-dunya ko kuma ma yulfahu abinda aka sami aka same shi yana yi duk kowanne ne aka yi da dukkan ma'anayin din yazo kwarai haka nuskar al- al-ethiopi tace waqila ma talqahu ya hawi ya hawi al-ulya fa za ta hawin abadan lid-dunya نعم كل ص- آه، س- م- مقارا هنا بيت كل صحيح حسن لا ينعكس وقيل حيث هذا و- و- وقيل هذا حيث رأي يلتبس kullu sahihin hasanun don haka kullu hadithin sahih fa huwa hasanun la yanakis ba za ba ba zai in iqasi ba ya zamanto kullu hasanun sahih la yanakis wa qila hadha haythu ra'yun yaltabis wannan wani jawabi ne kuma daban shine na hudu saboda haka jawabi na uku shine in aka ce hadithun hasanun sahih kawai min babi ta'kid ne cewa in aka ce hadithun domin in dai an samu hadisi sahihi to hasan ma ya samu la mahala na'am
وقيل أي وأجاب ابن دقيق العيد ibnu daqiq al-eid shi kuma yayi jawabi akan wannan عن أصل الإشكال bisa asalin iskalin
بأن الحسن لا يشترط بأن الحسن لا يشترط فيه القصور عن فيه القصور عن الصحة شوى الحديث الحسن باء شرط با شرط ابني يا زمن تو يا يا سامو قصوري اكن الحديث الصحيح إلا حيث انفرد sai dai idan ya zamanto alhadith din haifin farad alhasan sai dai in ya zamanto aka ce masa hasan kawai to aka ce hada hadithun hasan to ana nufin wannan bai yayi kusuri daga isa as-sahih
أما إذا تقع إلى درجة إلى درجة الصحة amma idan ya kai ya ɗaukaka ya zuwa ga darajar alhadithu sahih فالحسن حسن to don haka alha- alha- darajar hasan saman ma ce a cikinsa
إذ لا يلقاه ma yulfahu domin abin da ake samun su المرتد ake samun sa almurtaqa ila siha an same shi mai abin ɗaukaka shi ya zuwa ga as-siha inganci حال كونه hala kaunihi yahwi as-sifata al-ulya halin kasancewarsa ya tattara as-sifa sifa wadda take ita ce mafi madaukakiya
طريق وهي الحفظ والإتقان إتشي الحفظ والإتقان إتشي صفر الحديث الصحيح كو فذاك لا محالة هاو أبدا لصفة الدنيا لصفة الدنيا تو ونن يا ونن حديث ميتارا واني با مكوا a- a- har abada ga asifatu duniya sifa wadda take ita ce makaskanciya
الصدق إسلام ka sidqi kamar gaskiya idla munafa don babu munafati tsakanin wannan yani ba abu ne wanda suka yi hannun riga ba
ويسره أن يقال حسن to da haka ya zai iya inganta a ce wannan hadisi hasanun باعتبار صفة الدنيا da in kai la'akari da as-sifatu dunya yadda allati hiya as-sidq
صحيح باعتبار kuma ka ce sahihun bi itibari sifati al-ulya ka ce kuma sahihi ne in kai la'akari da sifa wadda take madaukakiya shine al-hifdhu wal itqan ko a wato idan aka ce a, sifatul hadithul hasan shine as-sidq was sitr ko kamar yadda muslim yake faɗa ahlus sidq was sitr sifar hadithin sahih kuma ahlul hifdi wal itqan to aka ce wannan hadisin sahihi ne kaga an riga an samu mana kina an tabbatar masa da wannan sifa madaukakiya ta alhifdi wal itqan to nan ba ta korewa akan cewa asalin sifar hasan ma ta as-sidq was sitr tana nan tana ciki domin as-sahih hasanun ne wa ziyada saboda kam in aka ce hadithun hasanun sahih tare saboda haka kamar ka ce ne ya tabbata hasan kuma ya karu har ya zama sahih Hmm? sai da aka samu sidqu wa sitr sannan kuma aka samu ƙari akan wannan ya zamanto aka samu alhifdhu wal itqan amma yayin da aka ce aka ce hasan kawai to a nan wajen kaga an tabbatar da kusurinsa ga barin as-sahih Mm. ka gane saboda kan aka ce hasanun sahih ana cewa hasanun bi itibari as-sidq wa sitr sahih bi itibari al-hifdhi wal itqa na'am wa ala hadha كل صحيح نعم.
حسن idan ya kasance mana hadisin ya zama hasan ne fa, ta ta hanyar sanadi ya zama hasan ne amma kuma ya ce masa hasan sai kamar yadda su didi yake yi wannan a to ai shi din ne ake cewa ba zai yiwu ba inda zai in yace hasan ne kawai to nan babu iskali wannan qasir an sahih amma idan yace hasan ne alhali kuma a a wajen waɗansu mutane sahihi ne a in yace a afwan in yace hasanun sahih alhali kuma a wajen waɗansu mutane hasan ne kawai to a nan wajen shine zai zamanto an samu ishka sai zamanto bi itibaril ijtihad shine ina jin jawabin da zai zo kan cewa yana taraddudi a cikin ijtihadin sa hasanun inda qaumin sahihun inda akhari wa ala hadha وعلى to هذا a bisa wannan tahririn كل صحيح حسن kullu sahihin hasan dukkan hadisi sahihi hasan ne ولا ينعكس ai laysa kullu hasanin sahihan
وسبق إلى نحوه ابن المواقع ابن المواق آه، آه، ابن ال- ابو الحسن ابن المواق سبق الى نحو هذا ي- ي- بس- بس wannan آه، توجيه
وأورد عليه يعمل تو واورد عليه تو ش- al-ya'muri shi kansa abul fath al ibnu daqiq al ya kawo wannan jawabin ya kawo masa iradi wa ghayruhu da waninsa لأن الترمذي domin da cewa at-tirmidhi والموافق- والموافقين wa muwafiqihi da wanda suka yi muwafaqa da shi اشترطوا في الحسن fi- eh, sun kafa sharadi a cikin al-hadith al-hasan أن يروى من غير وجه an yurwa min ghairi wajhi shine yace wa kullu hadithin laysa fi isnadihi mutta- al-muttaham bil kadhib wa lam yakun munkaran wa ru- wa an yurwa min ghairi wajhin fa huwa hasanun indana ba haka tirmidhi yace ko al-hasan a wajen tirmidhi sharadin sa an yurwa min ghairi wajhi a ruwaito shi ta wata hanyar daban ba da isnadi daya ba أها. بخلاف الصحيح تابعان الحديث الصحيح فانتفع أن يكون كل كل صحيح حسن don haka ba zai yiwu ba ya- wannan ya kore a ce kowane hadisi sahihi hasan ne والأفراد الصحيحة don haka hadisai wanda suke fard da isnadi guda daya ba a ruwaito ta min gairi wajhin ba amma kuma sahihai ne ليست حسنة عند laisar hasanatan indahu ba za a ce mata hasan bane a wajen tirmidhi wato alhadithu sahih alfard a wajen tirmidhi bai cancanci a kira shi hasan ba domin sharadin hasan a wajensa an yi ruwa min ghairi waje to in haka ne ma kenan za a ce duk inda haz- tirmidhi ya ce hasanun sahihun la na'rifu illa min hadal waje sai a ce tirmidhi yayi tanaqud kenan tunda sharadin hasan an yurwa min ghairi waji kuma gashi yace la na'rifu illa min hadha alwaji kaga yayi yayi yayi tufka da warwara ke eh eh shi yasa a ba tasahul ba yayi ta- ya ya warware abin da ya tabbatar yayi tanaqud kaga ka ka fahimci ta- wajihun tanaqud din Ba- faɗa ya warware eh menene wa- me- ya aka ya faɗa ya warware ma'ana a can wajen ya ce sai ya rawaito shi ta hanyoyi da yawwa wajen Hassan ba amma kuma nan ya ce masa Hassan sahih kuma la na'rifu illa min hadha alwajh kaga ya tufka da warwara eh
amma kuma ma ujiba to gashi nan zai kawo jawabi أجيب akai jawabi akan wannan iradin لأن الترمذي tirmidhi ya eh, ce da cewa at-tirmidhi إنما اشترط في الح- في الحسن yayi kafa ya sharɗanta a al-hadith al-hasan ذلك wannan sharadin da ya da ya ambata na an yurwa min ghairi wajhin إذا لم يبلغ رتبة الصحة idan bai kai martabar sahihi ba وإلا in ku bai kai- in ku ya kai martabar sahihi فلا يشترط في فلا يشترط بايا كاو wannan sharadin
قد- آه، كثيرا في بعض الأحاديث domin bidalili qawlihi katiran fi ba'd al ahadith saboda a cikin ha- waɗansu hadisai da yawa zaka ji yana cewa hasan waɗansu kuwa fi ba'dha sahih ran wa fi ba'dha قليل gharib وفي بعضها حسن hasanun sahih وفي بعضها حسن hasanun gharib وفي بعضها صحيح sahihun gharib وفي بعضها حسن hasanun sahihun gharib to ka gani yanzu kaman yace hasanun gharib shi ma ba tanaqud ba kenan to saboda haka shi yasa ibn hajar yace no ba za a yi ma tirmidhi wannan iradin ba tirmidhi ya yi ta'arifin nau'i khas ne na alhadithul hasan shine hasan li ghairihi hasan li ghairihi shine yake yake kafa sharadi an yi ruwa min ghairi waje wanda asalin sa da'ifi ne amma raunin sa bai tsi- bai yi tsanani ba to in aka ruwaito shi min ghairi wajhin to ce fa huwa hasanun indana shine alhasanul khas da tirmidhi amma inda yace hasanun gharib to yana tafiya tare da istilahin sauran malaman hadisi ne na cewa hasan din da yake nufi shine wannan wanda yake da sifofin sahihi amma ba su cika na sahihi a wajen babt ba aka dan samu kusu hasan li zatihi yake nufi anan na'am
واشتراطه ما ذكر انما وقع على الاول فقط sharaɗin da sharaɗin da ya ambata inna ma waqa ala al-awwal faqat ya ya afkune akan na farko kawai inda yace hasan hadha hadithun hasan in tirmidhi yace hadha hadithun hasan to yana nufin wannan hasan din da ya arrafa a wajensa hasanun indana ai hasanun asal li ghairihi
لا غير ba waninsa ba كما يرشد اليه كلامه في اخر kamar yadda zancensa yake irshadi akan wannan a ƙarshen littafinsa kaga gashi nan a cikin a cikin sharhin ya kawo shi yace a wa ma qulna fi kitabina hadithun hasan fa inna ma aradna bihi hasanun isnaduhu in hasuna isnaduhu indana id kullu hadithin yurwa la yakunu rawihi muttahaman bikadhib ويروى من غير وجه نحو ذلك ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن haka tilmizi ya ce a cikin ƙarshen littafinsa قال الحافظ ابن حجر فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط وأما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح أو غريب وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن واقتصر على تعريف ما يقول فيه كي- في كتابه حسن فقط إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح لذا- اصطلاح لذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسند آه، آه، آه، ولم ولم يسند ولم يسند وجه توجيهها فلله الحمد على ما ألهم وعلم انتهى magana ibn hajar ce saboda haka ah, kun gane rad- ah, iradin da aka yi ma tirmidhi da kuma yadda aka yadda aka tsamo shi inda aka tsantar da shi aka yi masa difa'i an yi masa iradi cewa in aka ce hasanun sahih ana nufin ha- a kullu sahihin hasan to ai tirmidhi ya ce alhasan shine wanda yake an yi ruwa min gairi waje to amma yayin da ya zamanto da isnadi guda daya aka ce an samu hasan sahih don haka tirmidhi ya yi tanaqub dan ba a ruwaito shi min gairi wajihin ba kuma ya ce masa hasan to shine aka yi jawabi akan cewa a'a shi wannan hasan din da yace sharadin sa an yi ruwa min gairi wajihin an a ruwaito shi ta wata fuska da wani isnadin daban shine hasan din da yake hasan li ghairihi shine inda kawai tirmidhi yace hada hadithun hasan amma inda yace hada hadithun hasanun sahih ko hasanun gharib ko hasanun sahihun gharib ko hasanun sahih to a nan wajen hasan din da yake ba wannan ba wancan hasan din da yake nufi da ya tarifin sa bane sai inda kawai yace hada hadithun hasan kawai shine yake nufin wanda yake sharɗanta an yurwa min ghairi waje wannan shine tahririn al-hafiz ibn hajar kuma daga wannan yace da yawa na iradat da ake ma tirmidhi da sauransu duk zai ish- maganin wannan iskalin domin shi tirmidhi abin da ya so ya yi ya nuna abin da yake akwai rikici akwai rintsi a cikin ta'arifinsa shine wannan alhadithul hasan li ghairihi domin da yawa waɗansu za su ce masa da'if ne waɗansu kuma za su ce masa hasan ne da wata ibarar da za ta kawo iskali saboda haka sai ya tahririn wannan ibarar ko kuma shi ne ya fitar ma da kansa istilahi khas don haka ya buƙaci ya ta'arifinsa amma sauran sahih da hasanun sahih da hasanun sahihun gharib da hasanun gharib wannan yana tafi ya kyale ya kyale ma- ya kyale masu duban littafinsa da abin da yake istilahin malaman hadisi ne wanda kowa ya sani saboda haka sai ya yi ta'arifin abin da ya buƙaci ya ta'arifinsa bidalil cewa a cikin littafinsa da ya bayanin a kamar madahal ne ga littafinsa aljami a ƙarshen a jami'ar tirmidhi ne kitabul ilal wanda a ciki ne ya faɗi waɗannan wannan nau'in na hasan kawai ya yi ta'arifi bai yi ta'arifin wani nau'i daga cikin mustalahat ɗinsa ba saboda haka shi ne yake buƙatan ta'arifi sauran ya yi ihalanka ga mustalah ɗin da yake sananne wannan shi ne tahririn alhafiz ibn hajar kuma har ya gode ma Allah akan ilhamin da Allah ya masa ya masa wannan tahariri saboda kuna gani da yadda malamai ake ta ci ake ta kongo ba ai baya akan wannan matsala mu je akwai wani jawabin kuma na'am ya yi mayar ma tirmidhi raddi ne amma shi ma kan bai warware hasanun sahih ba amma dai wajen irad din da aka yi ma tirmidhi ta'aqqubin da aka yi ma tirmidhi ya tsartar da tirmidhi eh وقيل وأجاب
وقيل هذا حيث رأي يلتبس ودن سكما ما لما يسكتشي ونن فتن الناس حسن صحيح حيث رأي يلتبس يعني دا رأي يكي تشودنيا يعني دا, دا رأي يكي ركي تشيوا wato ana ana cewa shin wannan hadisin hasan ne ko sahihi ne saboda haka an an yace hadithun hasanun sahih yana cewa hasanun au sahih wato yana yin ra'ayinsa yana abin yana rikita a gare shi shin za a iya hukunci da wannan hadisin da cewa ya kai a darajar ulya a ce sahihi ne ko ko bai kai ba saboda haka a itiyadi a ce hasan ne saboda haka kun ga kenan idan ya ce hasanun sahih yana nufin hasanun sahih ya kai sahih ya kai wanda ya ce masa sahih bai kai ba saboda wanda ya ce masa sahih yana da yanke yana da tabbas amma yake hasanun sahih yana shakka saboda haka ala hada hasanun sahih bai kai sahih ba saboda haka yace hasanun sahih kamar ya ce hasanun au sahih ko eh amma ya fi hasan eh ya fi hasan amma bai kai sahih ba wannan jawabin ibnu kathir ne جواب الحافظ إماد الدين ابن كثير صاحب التفسير أها وقيل نعم إيه إن يتي حسن صحيح غريب شي ما دب يا دوكان wannan yau wato shi yasa sai shi yasa sai su ce wato in yace hadithun hasanun sahih hadithun حسن صحيح غريب ده حديثي آه صحيح شفت حسن صحيح شيني أعلى saboda nan bai ce garib ba don haka yana nufin hasanun wa sahih sannan sai ka kawo sahih a daraja ta biyu sannan sai ka kawo hasanun sahihun garib domin yayin da ya ce hasanun sahihun gharib yana da isnadi daya to nan wajen ya rikice akwai gumut a ciki wato hasanun au sahih dalilin saboda ya ce gharib da haka isnadi daya ne da haka shine dai yake yin hukuncin yake da tare da taraddudi saboda haka sai zama to tartibin haka ne hasanun sahih sahih hasanun sahihun gharib sannan hasanun gharib na'am
وقيل أو أجاب العماد ابن كثير عن ذلك al-imad ibn kathir imaduddin ibn kathir yayi jawabi akan wannan بأن هذا الذي يقال فيه حسن صحيح da cewa wannan da ake ce masa hasanun sahih حيث رأى حيث رأى
haythu ra'yun ay ijtihadul muhaddith هذا المحدث yaltabisu alaihi yayin da ijtihadin malamin hadisi yake yin iltibasi yake yin rikici a gare shi yake cuɗanya a gare shi ya kasa tar- ya kasa- ya kasa tahririn wanne ne ba wanne ne ba والجمع بينهما درجة متوسطة saboda haka hada su daraja ce mutawassita ta fi hasan bata kai sahih ba
والذي يقال فيه حسن صحيح wanda kuma yake ce masa hasanun sahih أعلى رتبة من المسلمين hasan ya fi daraja ya fi alhasan daraja دون الصحيح wa duna sahih bai kai sahihi ba
قال الحاكم العراقي alhafiz al-iraqi yace
هذا
tahakkum تحكم wannan shaci faɗi ne kawai la dalila alaihi babu wani dalili a kansa wa huwa ba'id abu ne manisanci wajen ta haƙiƙi wa tawassata sahibun nukhba wa sahibun nukhbati dha'in farad isnaduhu wa thani haythu dhu adad sahibun nukhba al-hafiz ibn hajar توسط وصاحب النخبة ما أبو تشن نخبة شيني الحافظ ابن حجر ذا إن انفرد ولا هكونشن نتشي وحيث حكما يلتبس إنه إن انفرد إذن يزمنتو إسنادي ني منفرد منفرد كما يجي حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه ويجي حسن صحيح غريب والثاني نبي كوا حيث ذو عدد inda ya zamanto ma'abucin adadi ne in yace hasanu sahih in ya zamanto bi itibaril asani aha wa tawassata sahibun nukhba al-hafiz ibn hajar bi an hassa za yake binci wannan jawabi jawabi ibn daqiq al-eid idan isnadin hadisin ya zamanto munfarid amma ni fa wannan abin da na fahimta maganar ibn kafir ce yawwa yawwa jawabi ibn kafir ba jawabin ibn daqiq al-id ba haka al-ethiopi yace ibn hajar ya tawassul yace wannan jawabin na ibn kafir cewa in yace hasanun sahihun yana nufin wato ijtihadi ya rikita ga malami ya kasa tahririn kauli inin farad idan isna inin farad isnaduhu idan isnadin hadisin ya zamanto fard ay al hadith illa ya tamasha illa alaihi domin akan sa ne za a iya hukunci akan wannan wa zaka shi ko nabiyun athani wa zaka athani nabiyun nan min jawabai ibn salah na jawabai guda biyu na ibn salah wane ne na biyu ta'dadu sanad idan akwai ta'dadu sanad shine jawabi na biyu na ibn salah bi annahu haythu rawihi zu adad yayin da mai riwayar sa ya zamanto ma abu suka zamanto ma abuta adadi ai ithnaini fasaidan li'annahu la yatamashsha illa alayhi wa hadha fi ghairi an-nukhbati wa sharhiha wannan ba a cikin nukhba bane da sharhinta amma a cikin nukhba da sharhinta sai ya jawabi akan asalin iskalin da cewa kai koman malaman hadisi a cikin halin masu ruwayar hadisi yana hukuntawa ga al-mujtahid ya kasa sifanta hadisi da ɗayan waɗannan sifofi guda biyu alhassan ko sahi sai ya ce a cikinsa bai tibari wasfihi inda ƙaun sai ya ce in ka dubi sifar wannan rawi a wajen waɗansu malamai to za ka ce hadisin hassan ne kuma sahihi in ka duba sifarsa a wajen waɗansu masu riwaya waɗansu malaman da za a ga rawi guda ɗaya waɗansu malamai sai su ce sheikh ko kuma su ce saduk amma waɗansu malamai sai su ce fiƙa saboda haka in aka ce wajen hukunci ga hadisinsa in aka ce hasanun sahih wato hasanun in ka duba hukuncin da waɗansu malamai suka yi masa sahihun in ka duba hukuncin da waɗansu malamai suka yi masa kama wannan ya nuna kan cewa kenan shi mai ijtihadin ba shi da hukunci akan wannan rawin kenan yana taklidi wajen yana taklidin waɗansu malamai wajen sifarsa bai yi tarjihi bai yi hukunci to amma an aka ɗauki maganar ibn kasir sai a ce to wannan ai ko da akwai abin da mutum zai iya kasa yin tarjihi saboda adilla ɗin sun yi daidai wa daida tsakaninsa to saboda shi ne jawabin da ibn kasir ya faɗa to shi ne taujihin da ibn hajar yake yi anan ya ce gayar abin da ke cikin wannan hukuncin annahu hadafa minhu harfu taraddud ya shafe harafin taraddudi au wato yana so yace hasanun au sahih to maimakon ya ce hasanun ausai sai ya cire wannan harafin na tadar- da na taraddudi ya bar shi kawai ya ce hasanun sahih لأن حقه أن يقول domin haƙƙin wannan hadisin ya ce masa حسن أو ya صحيح ce hasanun ausahih وعلى هذا don haka نافلتي حسن صحيح don abin da aka ce masa hasanun sahih دون نافلتي bai kai wanda aka ce sahih ba
لأن الجزم أقوى منه domin aljazm abinda mutum ya yanke hukunci a kansa aqwa ya fi ƙarfi minar taraddud bisa abinda mutum ya yi taraddudi a kansa فهذا من حيث to amma wannan fa duk min haythu tafarrud inda aka samu tafarrud isnadi daya yayin da aka samu hadisin mai isnadi daya ne
وإلا amma in ba haka ba kuwa فإطلاق الوصفين مع itlaqin sifofin guda biyu alhasan was sahih على الحديث akan hadisi يكون باعتبار الاثنان.
da ana la'akari da isnadi guda biyu أحدهما صحيح ɗayan su sahih والآخر حسن ɗayan su hasan وعليه to akan wannan فما قيل فيه حسن صحيح wanda aka ce hasanun sahih فوق ما قيل فيه yana sama wanda aka ce sahih
إذا كان فردا idan ya zamanto fard ne إذ كثرت الطرق تقتتل idan shi hadisin sahih din ya zamanto fard ne wato domin kasratu turuq yawan is- asani ta tuqawi tana karfafa hadisi qala al-musannif
قال المسلم imam al-suyuti yace وهذا مركب wannan jawabin na al-hafiz ibn hajar من جواب murakkabi ne an hada shi ne daga jawabin ibn kathir ابن الصلاة da kuma jawabin ibn salah وهو الذي أنسى به shine wanda na yadda da shi ولا غبار عليه babu wani wato rintsi babu wani duhu babu wani a a a kura akan wannan jawabin الله أعلم.
Allah ne mafi sani akwai a wannan ya yake da suna mai tahrir ulumul hadith ash-shubaili yusuf a wani malamin iraq eh, daga bayan dan kuwait yanzu yana ingila ya rubuta littafi mai kyau tahrir ulumul hadith ya kawo wani tahariri wanda yake malaman a malamai na da ba su faɗi shi ba shine yace in yace in Tirmidhi yace hadithun hasanun sahih yana nufin hadisin sahihi ne amma yana da shawa amma yana da shawahi yana da asali da yake shaida gare shi saboda kai zamanto hasanun sahih wato an ruwaito ma'anarsa an ruwaito ma'anar wannan hadisin ta wasu fuskoki da haka sai ya ce masa hasanun sahih da haka zai iya cewa hasanun sahihun garibun min hadal waj ko hasanun sahihun la na'rifuhu min hadal waj cewa hadisin sahihi ne ba a ruwaito bai ruwaito shi sai da wannan isnadin ba bai san shi da da- bai san shi da wani isnadi ba in ba da wannan ba sahihi ne amma ma'anarsa ta zo ta waɗansu hadisai to ta wannan fuskan sai ya ce hasanu sahih kun fahimci jawabin nasa wato wannan yana maganar ashahidu bil ma'ana ne kun san akwai ashahidu bil lafzi akwai ashahidu bil ma'ana ashahidu bil lafzi shine hadisi ɗaya lafazinsa a same shi daga sahabi daya kuma a samu wani sahabin ma ya ruwaito wannan lafazin an fahimta kamar la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wannan an ruwaito shi daga hadisin abi huraira kuma an ruwaito shi daga hadisin anas wannan shahidun bil lafzi to amma wani hadisin zai zo babu wani wanda ya muwafaka da shi a wannan lafazin amma ma'anarsa ta zo ta waɗansu fuskoki ma'anarsa ta zo ta waɗansu fuskoki kamar raf'ul yadaini fi du'a in aka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa a cikin a cikin hadisin abi musa al-ash'ari da abu musa yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa ma dan uwansa a- ya ya- ya roƙa ma dan uwansa gafara annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala ya daga hannunsa ya masa addu'a ko to wannan ma'anar an ruwaito ta waɗansu fuskoki sai ya kawo waɗansu hadisai alal misali ya ce wannan a hadisin ma'anarsa ta zo daga hadisin anas kuma abin da yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukaka hannunsa wajen du'a'ul istisqa domin ma'anar ta cewa ɗaga hannu wajen addu'a ta zo duk da yake ba lafazin bane ba ainihin waƙi'a ɗaya bane waƙi'a ne daban amma ma'anar da yake kafa hujja da ita ta zo ta wani ta wani hadisi kamar inda suke faɗa wajen almutawatir bil ma'ana da almutawatir lafzan kun fahimta to wannan shine taujihin da wannan malamin yayi kuma ina ganin taujihi ne kyakkyawa amma kamar yadda shi a mai sharhi yake faɗa abinda zai yi tahririn wannan matsalar shine a tara duk inda tilmidi ya ce hasanu sahih sannan a gani a hukunci a kai ta da cewa an yi dirasa da dama akan wannan don a wannan ɗaya daga cikin malaman mu Sheikh Abdulrahman Muhiddin a Jami'a Islamiyya a Madina da dadewa ina jin tun cikin 70s ya yi risalarsa akan abin da Tirmidhi ya ce Hasanu Sahih amma a abin nan ba dai wani abu wanda za a ce an fitar da shi wani malmo wani abu sabo a cikin abin da ya faɗa to wani lokaci kuma saboda kasancewar a da a wancan lokacin fahimtar ilmin hadith din da a nunar da ya yi a can da yi kamar yanzu ba don yanzu littafai da dama sun fito an fito da littafai da dama wanda wajen littafan jarh wata adil da littafan ilal da suka fito da yawa sun fito wanda a wancan lokacin babu su iyakacin kawai mutum kaga daga tahdibu tahdib sai taqribu tahdib amma yanda zai tahririn rawi yanda ya kamata da kuma manhajiya din ma wajen tahririn rawi wanda daga baya ne duk aka zo aka yi wataƙila yanzu in aka yi risala akan wannan za ta yi ma'ana tahririn wayannan alfat lokaci yayi ana gani ma an gaji alaikum salam na barin mun dawo sai abu da tambayar ka na'am a na'am sai mu ci gaba ko wal hukmu bis sihhati za mu ringa karanta matanin mu kamar yadda muke da in yaso ko a kowa yace yawa to in yaso wanda yake so ya koma ya karanta sharhin in akwai wani abu wanda bai gane ban an zo darasi ko an yi in an zo wani wata gaba sai ya tambaya na'am na'am an tsallake wasu baitoci guda biyu na'am aina eh mun karanta shi shi ne na karshe na'am eh a a aiko haka ne wannan baya to gaskiya ne wannan a nuskar وجاب ابن ثم أشار إلى جواب سادس كما في نسخة المحقق أحمد محمد شاكر بقوله إيه هكني أكوي أو نسخة وريدك نسخة أحمد شاكر تزود ونن قارن نعم وقد بدا لي فيه معنيان اها كان كان انا اشكم وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجدا لأهل هذا الشان أي حسن لذاته صحيح وغيره لما بدا الترجيح أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد نعم وقد بدا لي فيه معنيان ma'anoni guda biyu sun bayyana a gare ni in ji al'imamu suyuti a cikin abin da turmidi yake cewa hasanun sahihun lam yujada li ahli hadha shani waɗannan jawabai da na waɗannan ma'anoni guda biyu ba a same su ba ga malaman wannan fanni wato shine yayi wato ya riga kowa wannan bayani sai ya fassara su ai hasanun li zatihi sahihu wato idan yace hadithun hasanun sahihun yana nufin hasanun li zatihi ai al hadith alladhi fihi qihi dhalika hasanun li zatihi ala al hadd alladhi marra bayanuhu likawni likawnu rijalihi rijal al hasan kun gane wa huwa sahihun li ghayri ai hasanun li zatihi sahihu li ghayrihi wato hasanun li zatihi sahihun li ghairihi ay li wujudi ma yarqihi ila darajati sahih lam a- a- lamma bada tarjihu yayin da ai yayin da aka zo yin tarjihi wato ana fa'idar wannan yayin da aka zo yin tarjihi wanda yace hasanun sahihun yafi wanda yace sahihun faqat wannan shine ma'ana ta farko wa hasilul ma'ana annal hadith alladhi qila fihi hasanun sahihun lamma wujida fihi shurutul hasani sammahu hasanan wa lamma wajada muqawiyan adidan ka an ta'addadat turuquhu sammahu sahihan fa huwa jami'un lil wasfaini wa hadha al ma'na yatamashsha idha ta'addadat al turuq أو المعنى الثاني أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد أو كما حسن أي الحديث المذكور حسن على الذي على الذي به يحد أبيس ما أند أكا إياك جهد الحديث الحسن شين الحديث الحسن لذاته وهو أصح ما هناك قد ورد kuma yana shine mafi ingancin hadisin da ya zo a wannan babin وحاصل المعنى أن الحديث الذي قيل فيه صحيح حسن حسن لوجود أوصاف الحسن وهو أقوى ما روي في ذلك الباب فكل ما روي سواه لا يقوى قوته وهذا يتمشى على ما لم تتعدد طرقه يا wannan in yace haka ne ai tahakkum ne ko hadisi ne hasan ba a samu wanda ya kai shi a wannan babin ba sai kuma ya zama sahi shine abin da yake cewa wai wa huwa asahhu ma warad wato hasilin jawabin imam al-suyuti shine in yace hadithun hasanun sahih yana nufin hasanun li zatihi sahihun li ghairihi wato asali hadisin hasan ne amma sai aka samu abin da zai karfafa shi ya kai ya sahihun li ghairihi alhamdulillah yahdikum Allah wa yuslih balakum saboda haka hasanun sahih ya nufin hasanun li zatihi sahihun li ghairihi tare da ta'addudu turuq in aka sami yana da isnadi sama da daya amma inda aka sami isnadi ɗaya ne fa kawai yace hasanun sahih sai yace hasanun li zatihi ne shine asali hukunci to amma da yake babu wani hadisin da ya kai shi karfi a wannan babin sai yace ya zama wa huwa asahhu ma fil babi saboda haka yana nufin sahihun bi ma'ana asahhu ma fil babi ba sahihun da ma'ana ta istilahi ba wannan shine jawabin al-Imam Suyuti kun yarda da shi yalzam a bisa jawabi na ƙarshe an yi amfani da sahihi ba amana ta istilahi ba أقوى الأجوب الأجوبة عندي ما قاله بعض المحققين ممن أدركه الحافظ كما في نكته أن اللفظين مترادفان فيكون إتيانه فيكون إتيانه بالثاني بعد الأول على سبيل التأكيد كما يقال صحيح ثابت أو جيد قوي أو أو غير ذلك كما وجد ذلك في عبارة الدار قطن دار قطني وغيره والاعتراض بأن التأسيس خير من التأكيد مندفع بوجود القرينة الدالة على ذلك كما قاله الحافظ في النكت والله ولي التوفيق وانا شيني wani jawabin kuma na bakwai cewa abinda ake nufi kawai ta'kidi ne ba istilahi bane ta'kidi ne kamar yadda za a ce hada hadithun sahihun qawi ko sahihun sabit kuma za ka sami irin wannan a maganar irin su dara kutni ko a cikin sunan dara kutni za ku rinka ganin sau da yawa hada isnadun jayyidun qawi saboda haka ma'ana ce kenan kawai ta ma'ana ce lugawi ta takidi da almutaradifat saboda haka hasan da sahih mutaradifat babu inda da akwai yadda shi na an gama cikin ɗalibansa ba wanda ya taba ba wanda ya kuma a gaskiya kamar abin da shi wannan yake faɗa a mai taujihin nabar da cewar hanyar shine abu dukkan asanid din da da tirmidhi ya faɗa dan a hukunci a kansu to ai wannan irin masu istiqra at-tam irin su hafiz ibn hajar wanda sun yi istiqra sun karanta ko kowane hadisin sun riga sun san sabanin malamai a kansa da sauransu duk da haka ba su fitar da wani jawabi wanda yake zai warkar ba dan wannan kan cewa matsala ce wadda take har yanzu akwai gumuz a cikin ta sai dai kawai kowa ya ishihadin sa a to gashi an samu ɗalibansa ma sun bi shi a kai kamar al-tusi da ya yi mustakharaj ba su yi wani bayani ba shi ba kawai ya tafi akan istila ne shi ma ya ce hasanu sahi wato al-is kuma kuma akwai wani abu wato al-mustala wannan ka'idar malamin mu Sheikh Abdul Aziz Al-Abdul Latif ya faɗi ta a cikin dawabit al-jarh wa ta'dil cewa al-mutaqaddimun wajen amfani da mustalahat wato suna da yalwatawa al-mutaakhirun ku suna da diqqa su za su kayyade ga mustala ba za a fita daga ciki ba su kuwa almutaqaddimu ba za ka lizumta musu istilahin da almutaakhirun suka zo kai tahririn sa ba saboda ka tayi istimalin tirmidhi da yake yi ba a bisa istilahin da muka zo akai tahririn sa din nan ba suna da tausi'a suna da yalwatawa wajen amfani da lafuzza to ala hada shi yasa din zaka ga kamar wannan jawabin na karshe wanda alhafiz ya ishara gare shi a cikin al-nukat ala kitabi ibn sala wannan littafin da shi al-ethiopi ya kawo cewa yana nufin babin taukidi ne kamar inda suke cewa hadha isnadun sahihun qawi yana da karfi wannan magana wancan ba mustalah bane kawai dai yayi hukunci abinda za a iya dauka na inganci din amma al-husn sai ya zamanto cewar kawai min babin ta'kid ne to kaga wannan sai ya zamanto abinda da ibnu sala ya faɗa daga farko kenan aka yi sha a kansa yace alhasan din da yake nufi ma'ana lugawi abinda yake nufi kenan amma aka yi sha a kansa ta'kidin siha zai zamanto a in aka ce hasanun sahih ta'kidin siha ake domin siha ta riga ta samu saboda haka alhusn din sai kawai a dauka wannan kan cewa min babu ta'kid wajen wajen husnul lafzi kamar yadda ibnu salah din ya faɗa ko kuma makamanta to yanzu kaga da aka kawo wannan ɗaya daga cikin abin da suke cewa sai su ce ai ka'ida ta zo ta usul alhamlu ala ta'sis aula min alhamli ala tawkid wannan ka'ida ce ta malaman usul at-ta'sis aula min at-tawkid to amma za ka lizimta musu mutaqaddimin irin wayannan ka'idan ba lai ka lizimta musu wajen mustalahat din su da suke amfani da su in ba masail ne ilmiya ba
amma wanda yake magana a ce sahihun gari
a shi wannan ai kaga babu zancen tauki shi wannan shi wannan taqyid ne eh ta'sis ne taqyid yake yi na hadisin da cewa gharib na yana yin hukunci ne a kansa ala ayi halin wani ya daga cikin mawaridil ishkal na'am amma idan ya ce kamar sanin jiddan
eh za ga wannan ba da kala ta zuga sai dai lugawi eh eh yace
kusan dan aka yi ta'aki eh amma da sai kama akwai eh wato wanne aka yi takidi husn din aka yi ko siha aka yi takidi to ai shine min babu aula kace hu- sihar aka yi takidi domin shi sahihi ba zai yi takidin husn ba Mm. amma a siha za a iya takidin ta bil husn Eh, domin za ta iya daukan ma'ana husnul lafzi ma'ana sihar ta kai gaya ta fi kawai siha wanda take a mun- munfa- a abin nan mujarrada ba a yi mata wani takidi ba kuma kamata ne a ya ya ji ba da
Eh, haka ne shine asali wajen ta'kid sai an samu al-mu'akkar sannan za a samu tauki har sannan za a samu lafzul tauki to na'am
a eh eh sai ku ce ikhtalafal ulama Eh, wannan yana daga cikin wato shine wannan yana daga cikin masail da za ka za a- za ka nuna kan cewar a, kamar yadda ake faɗa ake cewa fahimta fuska ce wanta daga cikin kyawawan misalai akan wannan Mm. You know, kowa da irin fuskar fahimtarsa Eh, kowa da irin fuskar fahimtarsa to a, abinda abinda yake a, yanzu kaga kamar abinda shi aljudai ya faɗa ya faɗa da nake cewa yana da ƙarfi kaga yana bukatar ke ta tambu'i dukkan wuraren da tirmidhi ya ce hasanu sahih la na'rifu illa min hadha alwajh Ka- a- a- a- in yace hasanu sahih ka duba ka gani wannan hadisin da wannan isnadin ma'anarsa yana da shahidun bil ma'ana ko ba shi da shahidun bil ma'ana yanzu ka kamar hadisin a, i- i- idan baqiya nisfu sha'ban fala tasumu kaga yace hasanun sahih la narifu illa min hadal wajh to in mun dauka cewa yana nufin hadisi ne sahihi amma ma'anarsa ta zo ta wani hadisi to wani hadisi ne zo da wannan ma'anar in dai ba ka yi tahmin ba ka ce watakila yana nufin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na hanin ka sadar da Ram- da sha'ban da ramadan watakila shi tirmidhi yake nufi to amma inda shi turmidi yake nufi watakila zai yi ishara gare shi a ciki don yawanci irin waɗannan turmidi al'adarsa in yi hukunci akan hadisi a zai kawo hadisai da suka zo a shawahidu bil ma'ana Mm. wa ruya min ghairi wajhin anin nabi sallallahu alaihi wasallam min hadisi fulan wa fulan wa fulan zai faɗe su to watakila kuma ba lallai ya faɗa ba yana ɗauka kan cewa ai za ku sani to amma kamar wannan da irinsa sai a yi bincike a gani abin haka yake duk inda ya faɗa ɗin ya ce hasanun sahe akwai shahidun bil ma'ana wanda yake zai zama to karina akan a faɗi wannan hukuncin ko babu wannan mahallin bahas ne da ya kamata a wanda yake da kuzari ya ya zage dantse a yi wannan yana da kyau alaikum salam wato wato wajen tarjihi a ba mutum zai dauki abin da ya kwanta masa a zuci ba don ya dauki kawai wannan ta- shine ake ce ma tarjihun bulamu- bila murajjih karin jayar da abu ba tare da abin da zai sanya karin jayar da shi ba a tarjih ba a yin sa sai da dalil sai ka tsaya ka dubi dalilin mas'alar Ah, taqlidi shi zaka ce wani- wani ya kwanta maka a zuci shi zaka yi taqlidin sa to sai dai in taqlidi zaka yi amma in tarjihi zaka yi kada kai tarjihi da kan cewa abun ya kwanta maka a zuci wanda dai ya rinjaya bisa dalili to amma dai kun dai kiyaye dalilan ko maqsudin ilmul mustalah din ya nuna muku abubuwan da malaman wannan fanni binciken da suka yi akai Ah, sannan kuma abin da yake yake majal ne na ƙarin bincike ku san shi don ku ƙara bincike abin da yake kuma an riga an gama shi ku san shi don ku san an riga an gama shi ku tsaya da matsaya a kai saboda ka wannan an tambaye ku turmidi da yake cewa hasanun sahih ku da kuka yi karatun alfiyatul suyuti me ake nufi sai shi yana daga cikin majalul bahth har yanzu bincike yana nan a kai domin duk jawabin da aka faɗa akwai nazar a kansa akwai nazar na'am ai kaga shi yasa irin su imamu suyuti din za su ce wa qad badali fihi ma'ana yani to dan san majal ne har yanzu akwai bahar Mm. na'am والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد
na'am li'illatin لعلة أو لشذوذ واحكم للمتن إن in أطلق ذو حفظ atlaqa dhu hifdhin numi in utlika haka yake maka kai in utlaka in atlaka dai
بمثل إن أطلق ذو حفظ منيس نعم وال- آه والحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد والحكم بالصحة حكمشي دا الصحة da hukunci ga isnadi bisihha wato yin hukunci akan isnadi da cewa wannan hadith isnadinsa ingantacce ne a ce haza hadithun sahihul as- isnad wal husni ko kuma a yi hukunci akan isnadi da cewa hasan ne a ce haza hadithun hasanul isnad dunal matni ba tare da matani ba lin nuqadi ya zo daga malaman hadisi malaman akwai malamai da zaka ji ba za su yi hukunci akan matani ba sai su yi hukunci akan isnadi sai haza isnadun sahih Uh, da yawa wanda sukan yi wannan imam al- imam ad-dara kafiran yana yin wannan a cikin littafinsa as-sunan zai ce hada hadithun sahihul isnad haka zalika al-hakim a cikin al-mustadrak ko cikin al-mustadrak kun san yana yawan yin wannan A daga cikin hukunce-hukuncen hakim da yakan yi a cikin al-mustadrak zai ce hada sahihun ala shartihima ko hada sahihun ala shartil bukhari ko hada hadithun sahihun ala sharti muslim ko kuma yace hada hadithun sahih ko yace hada hadithun sahihul isnad duk wa'annan mustalahat din sun zo saboda haka da yace lin nuqadi daga cikin malamai akwai waɗanda suke yin wannan akwai wanda ya bar motarsa da rediyo a kunne Volkswagen Venta silver color registration number 629 dutse zai kashe don kada batirinsa ya tafi ko? aha to wannan suna yi ba ga matani ba ne me yasa suke haka imamu suyuti ya ce li illatin saboda wata illa auli shuzubin ko kuma shuzub saboda haka sai su ƙi yin hukunci akan matan ɗin su yi hukunci akan al-isnad wato hukunci akan al-isnad bi ma'ana da duba ya zuwa ga kawai adalatul ruwat da hifz da al-ittifad ba za su yi ta'arruji ga illa ko shuzuz ba wato kamar cewar kenan illa da shuzuz su ne su a matan suke zuwa bayan kuma hakikatan abin ba haka bane illa za ta zo a isnad illa za ta zo a matan shuzur zai iya zuwa a isnad zai iya zuwa a matan saboda haka wannan mahallin nazar ne a ce saboda illa ko kuma saboda shuzur shi yasa ba su yi hukunci akan wannan ba domin yin hukunci akan al-isnad da siha yin hukunci akan al-isnad guda daya da cewa hadith isnadi ne sahihi laziminsa ya zamanto babu illa a cikin isnadin babu shurut a cikinsa to amma al-matan saboda matan yana buƙatar ka tara asani da dama kafin kai hukunci a kansa to ta wannan nahiyar shine yasa sai su yi ibtisari akan hukunci akan wannan isnadin ba akan ma- matanin ba domin matanin zai iya zamantawa wannan isnadin bai inganta ba amma matanin ya inganta da waɗansu dalilai daban matanin ya zama tokan cewa ya inganta bi itibari sauran al'asani saboda haka ina ganin cewarsa saboda li illatin aw li shudubin mahallin ma mahalli ne na nazar shi yasa ma ina ga al-idiobi anan yake cewa hada min ziyadatihi min ziyadat a yawa qawluhu li illatin aw li shududin min ziyadatihi min ziyadati suyuti ziyadat din suyuti ne wannan da yace li illatin aw li shudud domin gaskiya a zahir idan alhafi da ya hukunci akan isnadi da cewa sahihi ne abinda muke ta'arifin alhadithu sahih akwai nafil illa akwai nafil shudu ko ba haka ba to ta zai hukunci akan isnadi cewa sahihi ne a dan bai ce ga matan ba ya zama to saboda watakila akwai illa ko akwai shudu in akwai illa ko akwai shudu ai bai kamata a yi hukunci akan isnadin shi kansa da cewa sahihil isnad bane domin sihhatul isnad ba ta tsaya ne kawai akan adalatul rijal da alhifzu da al-ittisal ba to sai dai an samu wannan hukuncin me yasa suke faɗan sai su yi hukunci akan isnadi kawai ba za su yi hukunci akan matan ba ce hada matnun sahih hada sahih hada hadithun sahihul isnad alhafiz ibn hajar a cikin nukhba yake cewa babu yadda za a yi hafizin hadith ya ki cewar hada hadithun sahih ya koma ya zuwa ga cewa hada hadithun sahihul isnad sai face akwai wata akwai wani qadi akwai abin da yake suka akan fadin akan mutlaqin ingancin isnad din mutlaqin ingancin hadisin saboda haka sai ya bar cewa sahihul ya inganta shi bi matnihi wa isnadihi ya tsaya akan isnadin kawai to amma idan ya ce amma idan alhafiz yi itlaƙin hukunci ba tare da taqidi da isnadi ba to a lokacin nan kai itimadin sa shine yace wahkumi kai hukunci lil matni ga matani in atlaqa zu hifdhin numi idan idan ma'amba idan wato malami ma'abucin hadda ma'abucin sanin hadisi numi aka ruwaito daga gare shi yayi itlaqin haka wato yayin da za a samu wani daga cikin huffaz ya ce hada hadithun sahih to shikenan ka ce wannan hukunci ne akan almatan amma idan ya ce hada isnadun sahih to wannan baya lizimta cewar matanin ma sahihi ne abinda da yake so ya faɗa mana a wannan baitin ne wato idan malamin hadisi kamar dara kutni ko alhakim ya hukunci akan isnadi da cewa sahihi ne to wannan hukuncin ka tsaye da shi akan isnadin amma idan aka ruwaito yayi hukunci akan matani yayi hukunci akan isna akan hadith yayi itlaqi bai kayyade da isnad ba to kace wannan hukunci ne akan matanin ke hukunci akan matanin amma yayin da yayi hukunci akan isnadi kada ka ce wannan yana ta hukunci akan almatan domin akwai abin da ya sanya shi ya ki faɗan hukunci akan hadisin ya tsaya akan isnadin kawai a wannan matsalar wajen taujihinta shine a shi al'imamu suyuti ya ce saboda illa ko ashudu wanda wannan mahallu nazar ne mahallu nazar ne domin bai kama a domin zai ci karo da kawa'id ta yaya za a yi a ce hadisi a hadisi ya inganta isnadan amma kuma akwai illa ko a shudu sai dai a ce akwai illa a matanin ko shudu a cikin matanin tare da ingancin isnadin tare da ingancin isnadin domin kamar yadda alhakim a cikin marifatu ulumil hadith ya kassama illa illa za mu zo ta a cikin mustalaha din nan illa takan afku a cikin isnadi ta yi suka a cikin ingancin isnadin faƙar banda matanin an gane illa ta afku a cikin isnadi ta yi suka a cikin isnadin amma ba ta yi suka a cikin matanin hadisin ba kama alal misali hadisi ne aka ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga hadisin abu huraira sai wani ya ruwaito shi daga hadisin abu sa'id al-khudri kaga wannan illa ce ko a ina illa ta abku a isnad maimakon abu huraira ya sa abu sa'id amma hadisin ya inganta matanin daga hadisin abi huraira to wannan matanin illar da aka samu aka baddala abu huraira da abu sa'id za ta yi suka akan ingancin matanin ba za ta yi suka ba ciki ba sai dai akan isnadin cewa ya yi kuskure a wannan isnadin kuma menene to fa'idar wannan tunda dai hadisin ya dai tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ina ruwan mu da sanin cewa ko akwai illa ko ba illa me fa'idar wannan sanin wannan me yasa malaman hadisi suke damuwa da wannan eh eh to mumkin eh a'a na'am a'a ba tare tun ai ya tsaro akwai fa'ida muhimmiya na'am a'a na'am na'am tsare isnadi eh to yau wato wannan eh an ji tsare isnadi to wannan me yake nunawa kenan dabtun rawi ahsan dan a san cewa wannan rawin zabit ne ko ba zabit ba eh yawa dan wannan zai sa a gane kan cewa yana shigar da isnadi cikin isnadi wanda wannan zai sa a yi hukunci a kansa a ce ta'arifu wa tunkir wani lokaci ya daidai wani lokaci baya daidai don za a kirga a ce wane ya yi kuskure a hadisin nan da ya ruwaito wanda kowa ya sani na abu hurairu ne ya ce na abu sa'id ne sai su kida ya shi a ciki kamar daftar ne da suke da shi wanda duk za a je a sa shi a cikin black book an sa shi a cikin black book na malaman hadisi da haka suke yin naka saboda haka fa'idar sa ma'rifatu dabtir rawi fa'idar wannan illa to illa za ta iya afkuwa a cikin isnadi tai suka a cikin isnadin tai suka a cikin matan ta afku a cikin isnadi ta yi suka a cikin isnadin ta yi suka a cikin matan me misalinta misalinta kamar illar tadlis rawi ya ruweto hadisi bai faɗi wasiɗa ba sai a samu riwayar da ta faɗi wasiɗar kuma ya tabbata cewar wasiɗar da ya yi tadlisinta ba'ifi ne to kaga da da hadisin ya zo mustaqimul isnad an yi hukunci da ingancinsa amma da ya bayyana cewa akwai illar tadlisi ya ɓoye wani rawi da'if wanda ya bayyana yayin da aka zo aka yi bincike aka tara hanyoyin hadisin sai aka gano kan cewa ashe hadisin nan da yake ruwaitowa abu ishaq yake cewa ya ruwaito daga albara'u ibn azib ashe ba daga bara'u ibn azib ya ji ba akwai wasiƙa tsakaninsa da albara aka faɗi wasiƙa sai ta tabbata da'ifiya ce to kaga wannan yayi suka akan isnadin ya yi suka akan matinin don da mun ɗauke shi ingantacce ne yanzu ya tabbata akwai rawi da ifi bai inganta ba to sannan illa takan kasance a cikin matan ta yi suka a cikin isnadi takan kasance a cikin matan ba za ta yi suka a cikin isnadi ba almuhim da mun zo duk zamu bayanin su kada mu shiga cikin wani abu a daban to don haka kun ga a ce hadithun sahihul isnad in aka yi hukunci a kansa cewa sahihul isnad amma bai zama sahihul isnad balle illatin wannan babu diqa a ciki da in dai akwai illa bai kamata ya zamanto a sahihul isnad ba allahumma illa idan illar a cikin matan take ba a cikin isnad ba sai a wannan halin wato idan aka rawaito hadisi malamai suka yi hukunci a kansa da cewa suka ce sahihul isnad amma ba ce sahihun ba saboda illa da ta kasance a cikin matan din to wannan zai iya yiwuwa a samu hadisi da illa a cikin matanin amma a cikin isna amma wannan illar ba ta tasiri akan isnadi ba za a iya samun wannan to illa in ta wannan hanyar ne to ita ce matsala ta biyu a wannan babin matsala ta farko hasanu sahih matsala ta biyu bambanci tsakanin sahihul isnad da sahih hasanul isnad da hasan saboda haka sahihul isnad bai kai sahih ba hasanul isnad bai kai hasan ba kun fahimta shine abin da suke nuna mana me yasa bai kai ba imamu suyuti ya ce domin in aka ce sahihul isnad ba a ce sahih ba ta yiwu abin da yasa aka ce sahihul isnad akwai illa ko shudu wanda wannan ta daga cikin ziyadat ɗinsa wanda wannan akwai nazar akan wannan bal abin da yasa za su ce sahihul isnad ba su ce sahih ba saboda ba za ka yi hukunci akan matani da inganci ba sai ka tara dukkan tsoro amma ka ce sahihul isnad akan wannan isnadin ne bi ainihi amma in za ka yi hukunci akan matan sai ka ruwaito sai ka tara dukkan riwayoyinsa domin zai iya yiwuwa illar da take a cikin a matanin da aka ruwaito da wannan isnadin in aka duba a wani matanin daban da wani isnadin takau sai zamanto matanin ya inganta to kasancewar ba malam alhafiz baya so ya hukunci akan alhadis bi majmu'i turuqihi akan matanin sai kawai ya tsaya akan wannan isnadin ya daga cikin dau na farko at-tawarru wara'u da suka yi sai fi sahihul isnad dan tayu ba su samu lokaci da za su yi tattara turuq din ba su yi hukunci akan sa wannan shine illar da yasa sukan ce sahihul isnad ba sa cewa sahih wallahu ta'ala a'lam to sai mu je matsala ta karshe a wannan babin
وللقبول يطلقون جيدا وثابت الصالح والمجودا walil qabuli yutliquna jayyida wa thabita saliha wal mujawwada malaman hadisi suna itlaqin jayyid lil qabul hadisi wanda yake maqbul sukan ce masa j- hadha hadithun jayyid wanne ne al hadithul maqbul al hasan was sahih hadisi da yake hasan ko sahih suna itlaqin jayyid a gare shi wa thabit suna cewa thabit bi ma'ana ai إسناده ثابت آه والصالح أي صالح للاحتجاج يا إن واتو يا كوتة أي احتجاج لشي والمجودة كما سكن شيء مسا إسناد سكن شيء حديث جيد المجود أبن كوتة تاوى معناه هذا حديث جيد أها وهل يخصد الصحيح الثابت
to a'a akwai wannan baitin wahal yu khassu Mm. eh eh, gaskiya ne al'aula a kawo baitin da yake daga nan a sashi a can wa hadhihi bayna sahihi wal hasan wa qarrabu mushabbahati min hasan wa hadhihi wannan martabar ta jayyid da sabit da qawi bayna sahihi wal hasan martaba ce tsakanin as-sahih wal hasan wa qarrabu mushabbahatin min hasan kuma suka kusantar da wato lafuzza waɗanda suke masu a- a- amma suka kusantar da ita wato ya zuwa ga masu kama da alhasan ai ja'aluha qaribatan min darajatil hasan wa hiya bin nisbati ilayhi ka nisbatil jayyid ila sahih wa hal a-
وهل يخصد الصحيح الثابت أي وهل يخص بالصحيح الثابت shin lafazin as-sabit ana keɓance ta ne ga as-sahih aw yashmalul hasan ko kuwa yana hadawa hadda al-hasan niza'un sabitu akwai rigima tabbatatta tsakanin malamai wato malaman hadisi suna amfani da lafazin aljayyid da alkawi da al-thabit da al-salih da al-ma'ruf da al-mahfuz da aljayyid eh, a wajen hukunci akan hadisai wa- hadisi wanda yake al-maqbul to wannan hukuncin a wannan hukuncin me zai sanya a wani matsayi za a sanya wannan alfaz din nan in su aka huku dan hu- alfaz ne wanda ake bayanin hukuncin matan ba isnadi ba a suka ce wannan da'iratun bainas sahihi wal hasan hadhihi bainas sahihi wal hasan فإن الجهبذ من أهل الحديث لا يعدل كما قاله الحافظ عن صحيح إلى جيد مثلا إلا لنكتة كأن يرتقي الحديث عنده يرتقي الحديث عند يرتقي الحديث عنده من الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح وكذا القوي وأما الشبهة فذكره المصنف بقوله وقربوا أهل الحديث آه، قربوا أحاديث مشبهات من حي من حديث حسن فهي بالنسبة إليه كنسبة نحو الجيد إلى الصحيح قال أبو حاتم الرازي أخرج عمرو بن حسين الكلابي أول شيء أحاديث مشبهة حسانا ثم أخرج بعد أحاديث موضوعة أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا وقربوا مشب آه، in suka ce hadithun mush- a- a- mushabbahun bil hasan in suka ce mush- hada hadithun mushabbah suna nufin wannan yamilu ilal hasan ya karkata ya zuwa ga hasan wato in suka ce a- a- a- a- wato aljayyid al-thabit al-qawi al-salih al-ma'ruf al-mahfuz aha, al-jayyid na faɗi jayyid al-thabit na al-qawi to wannan suna faɗinsa ga hadisi makbul amma suna sanya shi sama da hasan lidatihi duna sahih amma in suka ce haza hadithun mushabbah to wannan sun fi karkatar da shi zuwa ga alhassan to waɗannan alfaz ne da suke amfani da su kun ga ba mu yi tahririn su ba mun yi tahririn sahih da hasan kawai to amma aka zaka samu a cikin littattafan malamai suna faɗan irin wannan kamar yawan magana ya Abu Hatim Razi da ya kawo na Isar Amr ibn Husayn al-Kilabi ja'ana awwala shay'in ahadith mushabbahatan hisanan to yana nufin wannan hadisai suna kusa ya zuwa ga al-hadithul hasan to amma in suka ce hada hadithun sabit hada hadithun sahih sun tabbatar riwayar tafi alhassan amma suna shakkar ta kai sahih sai su faɗi wannan don su kubuta don su kubuta ya zamanto wato saboda taraddudi da alhabi da kan yi domin kamar yadda muka ce muku wannan babin babin wato galabatu zanni ne abin da ya rinjaya a cikin zaton malamin hadisi to wannan su ne masail guda uku da muka karanta a cikin wannan mas'ala a cikin wannan babi wanda ya mata ta- wanda ya mata ta a unwani da mas'ala wanda da da shi ne muka zo ƙarshen mabahithul hadithul maqbul al-sahih wal hasan mabahithul hadithul sahih wal hasan da shi muka kare yanzu littafin mu zamu tashi nan gaba in muka dawo karatun mu al-hadith ad-da'if insha Allah sai mu- mun kawo gaba daidai sai a yi in akwai tambaya sai a yi na'am alaikum salam islami ya zama yana da inganci matani ba shi da inganci yanzu kaga wato isnadi zai iya zamantowa ingantacce yadda aka ruwaito shi amma matanin ya zamanto akwai illa a cikinsa wadda za ta yi suka a cikin ingancinsa kamar ya zamanto kan cewa ya ruwaito abin da yake a ya saba ma hadisai sahihai da wani hadisin nisfu sha'ban din nan ai kaga zahirin isnadin siha amma ibn mahdi yace kada ai riwayarsa saboda ya saba ma hadisai sahihai da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana daga cikin wayannan misalan na'am zai zamanto kaga nau'i ne na nakara shudud a cikin matanin Mm. wato shuzuz din shi yake cewa illa zai iya zamantowa babu illa a cikin isnadi amma zai iya zamantowa akwai illa a cikin matan a cikin matanin illa da take cikin matani ta yi suka a matanin ba ta yi suka a isnadin ba da الله حتى يكون الناس يقول انكم مراقبون مراقبون Mm.
shi ma kamar hakim ya inganta kimanin da ake kimanin da ake kimanin to amma kuma kaga shi ma kamar
menene menene na kara a cikin matanin
a tabawa ya tabawa aya sani kamar wannan aya ta zama na abin da ta fi da kuma da ke da alhamdulillah da ke da ina da kamar abin
eh sai dai ko ka ce wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahr min al-qawl Mm, wa duna al-jahr min al-qawl mumkin zai iya zama ta wannan nahiya duk da yake gaskiya yawanci wato wannan shine abin da ake ce ma naqdul mutun wanda a malamai hadisi suna yi akwai wani a a bature Abraham Jonathan Brown eh, dan america ne amma ya musulunta ya musulunta ya yi- ya rubuta wani article mai ma'ana wanda ya kawo misalan naqdul matan daga wajen daga cikin tarihul kabir na imam al-bukhari yana da kyau in kuka tashi yana nan a cikin google in kuka tashi nan a- a- a- abraham jonathan brown za ku gani yayi akan wani matin matin criticism naqdul matan dan naqdul matan shine zai sa a gane illa ina nan na kokarin tattara na Ibn- na imam ahmad yayi ko bai namadi tunda kun san naqdul matan wanda su daga baya su Khatibul Baghdadi da su Ibn al-Qayyim suka kawo sun asasa shi ne a bisa usul din a bisa ka'idodin malaman usulul fiqh a ka'idodin mutaakhirin wajen a wanda a wato malaman ilmul kal yawanci ma dai wanda za a ce malaman ilmul kalam suka sanya wato ya zama to kan cewa hadisi shin ya ci karo da sarihul aql ya ci karo da sarihul qur'an ya ci karo da hadisai wanda suka ingantattu ya saba ma abin da yake hissi ne ya saba ma tarihi irin waɗannan abubuwan kawa'id da suka kawo wanda yawancin su nazariya ne to amma aka koma aka duba littattafan ilal na irin su imam ahmad da irin su ali ibn al-madini da su shi bukhari da su abu zur'ata da abu ar hatim razi sai a gani yaya suke yin naqdul matan wanda wannan naqdul matan inda suke shine zai fit- zai- zai zai- zai bayyana a ta yaya suke wukufi akan illa akan matani duk da yake zaka ga wato isnad hadisi ya zo zahirin sa zahirin sa isnadi ne duk da imamu shafi'i ya ce sau da yawa malaman hadisi ba sa bukata ya zuwa ga naqdul matan dan sau da yawa in matan ya zo yana da illa to zaka samu a cikin isnadin akwai illa eh, da wuya ka ga matan ya zo yana da illa ka ga isnadinsa babu illa a ciki in aka bibiya shi yasa za ka ga binciken isnadin yake wadatarwa akan duba ya zuwa ga matan shi yasa har ya ɗauki malaman malaman turawa arna orientalist suka ce ai musulmi ba ruwansu da kont- ba ruwansu da naqdul matan kawai su in dai isnadi ya inganta shikenan matani ma ya inganta ba sa duba matan to ba wani abu ne ya sanya ba saboda wannan kaida da imamu shafi ya faɗa a cikin risala fil ghalib in hadisi yana da illa a matanin zaka samu tun a isnadin za a gama daga an duba isnadin za a gama labari shikenan baka bukatar sai ka je matan amma wani lokaci din za a samu matani ingantacce illa tana cikin matan wanda yake ba shi da yawa yanzu kaga gashi nan na Imam Ahmad Dauya ka sai ka ga sau da yawa kusan duk shukan da yake akan hadisai duk da abubuwa da su koma ne zuwa ga almatan wa ghayruhu min al-a'imma na'am yau karatun in ma dai ba a fahimce shi sosai ba wa in ma kuma babu masa- ba masail ne ko to alhamdulillah na'am a ba ta inganta ba Mm. addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da zuwa ta'if ba shekul albani ya ba a fata amma ma'anarta za a ga ma'anarta hasan ma'anonin lafa ana maramai sosai kuwa a wato shi babin addu'a ba a bayyakawa don kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace dangane da ruqya da ruqa yace a'ridu alayya ruqakum la ba'sa bir ruqa ma lam takun shirka babu laifi akan ruqya ba tsawon ba shirka bace saboda ka addu'a in ma'anarta ta inganta in ma'anarta sahihi ya ce babu wani abu wanda yake munkar za ka iya yin ta tunda abin nan a a ba a ce ba za ka ka roki Allah sai da lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ba tunda ya ce thumma liyaqtar min ad-du'a a ajabahu ya zaba abin da yafi kayatar da shi wajen addu'a saboda ka an maka itlaqi inda haka to waɗansu yuriduna an yuhajjiru wasi'a abinda Allah ya yalwata su su takura a wannan lafazin bai inganta ba saboda haka in mutum yawan addu'a da wannan kamar yayi bid'a ne wannan kuskure ne kuma yana haɗa da wancan tafiyar na yi Allah ya da shi lamar
eh zai zama a kan haka wani ya ci ya halaka oh addu'ar ta'if eh to amma ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu addu'a bakarara addu'a ba a wayan mutu na Allah shi ne eh shine Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun shine wannan yana daga cikin abin da kaga yana daga cikin aljahru bil a- in tubdu khairan shine ya bayyana wannan alkhairin Allahumma ha- ka'anni bi nabiyyin min anbiya'illah آه، يضربه قومه وهو وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون to kaga wannan in tubdu khairan ne an zalunce shi amma kuma ya bayyana alkhairi Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun eh san ai kaga in tuniya zan yi muna musala ya zan ya zan yi alakar da darasin tafsir ni zan yi alakar da darasin sahihul isnad da sauransu ne na'am na'am eh to babu laifi ai tunda shine babin addu'a ne yanzu kamar yanzu kamar hadisin a- a- la tadala na zamban illa ghafarta kaga abubuwan da suka zo la tad Allahumma la tadala na zamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala a- wala aduwan illa kababta a- wala hajatan illa illa qadaitaha a cikin a cikin addu'a na at-tabarani abubuwa guda hudu ne suka zo amma ga waɗansu duk za su ƙara wala maridan illa shafaita wala dinan illa qadaita wala ga'iban illa radatta wala duk ai ta ƙarawa to ya jima har wani ma an kawo wani ƙari wala a'azazan illa wala a'azaza illa zawwajta eh samari za su ji daɗin limamin da yake wannan addu'a wani duk sai a je nan wajen eh to ai babin addu'a babi ne na halacci babu laifi a cikin wannan sai dai kamar wato idan lafazi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam na addu'a mutum ya yi iktisari akan wannan lafazin ya fi saboda ya samu albarkar wannan lafazin sannan in zai yi kari ya zo da wani lafazin daban Mm. ya tsaya akan wannan lafazin sannan ya zo da wani a lafazin daban yanzu kaga kamar ziyadatin da suke kawowa a cikin du'a'ul witr kaga al'aula kada a kawo a cikin addu'ar Allahumma Allahumma hadina fi man hadaita innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita falaka alhamdu ala ma qadait wa laka shukru ala ma a'tait tabarakta rabbana wa ta'ala karin wannan da ake yi kaga bai zo a cikin hadisin ba al'aula tarkuhu dan a samu albarkar lafazin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam eh eh kamar wannan eh sahih wannan duk fiqh du'a ne kwarai bakar abu zaid a cikin littafin sa ku nemi littafin sa yana da kyau tasihu du'a tasihu du'a yana da kyau wannan littafin a cikin waɗansu abubuwan ya tsananta amma a cikin da yawa daga ciki yana da- ya dawo da mu hanya eh yana da kyau Mm. alaikum salam eh eh matsala ce da suka yi sabani amma a abin nan a an ru- riwaya a- akwai riwaya ne da aka yi daga sabani ne na riwaya da aka rawaito daga waɗansu daga cikin sahabbai ibn abbas thabit ibn umar ala khilaf kan cewar a shi- ita ma kuma riwayar gaskiya ta hatamil tana da ihtimal don a ibn abbas ya yi magana a kan alhamil wal murbe saboda haka sai ya ce suna daga cikin alalladi na yau saboda haka ciyarwa za su yi. ciyarwa za su yi. to ciyarwa za su yi mutlakan tare da ciyarwa za su yi kawai ko ku ciyarwa za su yi tare da ramuwa to alal ihtimal ne ka ɗauke shi akan cewa tare da ramuwa aula bisa ka ɗauke su akan cewa ba za su yi ramuwa ba ciyarwa kawai za su domin ba su zamanto aula min almarid ba tunda Allah ya wajarta ma mara lafiya ramuwa tare da cewar zai iya azumin tare da mashakka shi ma yana daga cikin alalladi na yutse kona hudin amma aka wajabta masa yin qada'i to min babu aula alhamil wal murdi alaikum assalam eh eh to ai shine shine a imam shine kamar daga cikin fuqaha akwai wanda suka yi akwai wanda suka yi tafsir a suka ce ita alhamil in ta karya azumi tana karyawa ne da maslahar kanta saboda hukuncin hukuncin marar lafiya ne da haka ba za ta ciyar ba za ta rama ne kawai amma almurbe tana karya azumi ne ba don maslahar kanta ba don maslahar ɗanta to saboda maslahar ɗanta ne hukuncinta kiyasinta da mara lafiya ya yi nisa bisa kiyasin hamil da mara lafiya don haka idan ta sha sai ta rama ta ciyar wannan shi ne tafsilin imam shi ne tafsilin malikiya ina ga wanda ku duba al-majmu sharhin muhazzab ya daga cikin wanda ya tahririn mazahib din bi diqqa kuma ya tarjihi kyakkyawa al-imam an-nawawi a cikin al-majmu sharhin muhazzab ni dai cikin ba bincike ne mai tsawo ba ban ga alal misali ban ga almuhalla ba abinda ibn hazm ya faɗa yana daga cikin waɗanda suke cewa ba za ta rama ba amma dai a cikin dai binciken matsalar da ne zan iya tuna cewa almajmu kusan shine dai ya faɗa abin da yake mafi shumul a cikin matsala din yanzu na kokarin shigowa makaranta muka haɗu da wata mota wata mata sai ta bani sakon cewar a gaya maka tana bukatar a sanya ta a cikin addu'a a wannan majalisin don za ta yi aure ta ce sunanta jamila to Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure nata Allah ya hada su haɗi wanda yake na alkhairi da albarka na'am eh eh annabi yana yin eh wanda eh wannan ai kuskure ne wannan eh kuskure ne ba su fahimci maganan wanda matsalar a waɗanda malamai da suka ce suka halatta as-sara'ir akan annabawa ba amma babu wanda daga cikin malamai da ya halatta kaba'ir akan annabawa daga cikin malaman sunna na'am malam mahmud waye musala zani ne ko fikihu na'am eh kabbara biyu a sallar janaza ai ban sani ba wahami watakila ya yi sahau ne dare ta salatin janaza ba ya mata sujudu sahau ne to subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik